الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته rage ta malin da Allah kashe ta baka eh a yau asabar goma ga watan shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya muwafaka da ashirin da biyu ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2021 za mu fara karatu wanda littafi mai albarka mai suna da mi'atul ma'ani wal bayani manzumatun fi ilmai ma'ani wal bayani bi kalam muhibbiddin bin muhammad ashahina alhalabi rahimahullahu ta'ala a wannan littafi an rubuta shi ne domin ya yi bayani akan ulumu na balaga da salasa balaga a fanni ne wanda yake yana da matukar mahimmanci a duk janibi da ɗalibi ya samu kai ne fagen tafsiri a fagen hadisi a fagen fikihu a fagen lugar ita karan kanta duk abin da kake karatu kana da bukata da balaga shi yasa kusan kamar shi usulul fiqh da ma gama yanzu san tare suke usuli dole sai ya san balaga dole suna da alaka matuka domin balaga mahimmancin ta shine ita za ta taimaka maka wajen ya ake fahimtar magana don kun sa akwai masu wasu kwakwali wanda duk yadda suka ji magana za ka gaba za su fahimce ta yadda ya kamata ba tawa balaga za ta taimaka maka in ka ga magana ka fahimce ta kuma ka san dalilin da yasa aka yi ta to shi yasa muka haɗa su muna gaba usulul fiqi mubasharatan sai muka sa balaga saboda suna da alaka tare suke tafiya Uh, haka in ma luga kake karatu to kana da bukata dole sai ka san balaga fanni ne mai matukar muhimmanci uh, a takaice a dunkule abinda ake kira balaga shine mai magana ya yi magana kuma maganan nan ta dace da waƙe kuma tare da fasaha yadda kowa zai fahimta wadda shi ake kira balaga duk mutumin da yake da sifa a zancensa ana kiransa baligi duk sanda zai magana zai yi magana kuma ta dace da waƙi'i da halin da ake ciki saboda haka in hali na buƙatar taukidi to sai ka zo da mu'akkidatu ko rantsuwa ko su inna ko su anna ko ka anna da sauransu idan hali bai buƙatar rantsuwa bai buƙatar ta'akidi to kar ka zo da ta'akidi inda ake buƙatar ka zo da jumla ismiya wadda ta fara da suna ka zo da ita inda ake buƙata ka zo da jumla fi'iliya ka zo da jumla fi'iliya don kowace ma'anarta daban aljumlatul ismiya ko aljumlatul ismiya suna cewa a tufidu subuta wal istimrar ita jimla ta suna wadda aka fara ta da suna koyo shi tana fa'idantar da tabbatuwar abu da dogewarsa amma ita aljimlatul fi'iliya ita kawai tufidul hudusa wa tajaddud kawai tana baka fa'ida abu kaza ya faru a wani lokaci kuma ya faru ɗaya bayan ɗaya ba gaba ɗaya auku ba to akwai makamin da jimla fi'iliya ake bukata akwai makamin da jimla ismiya ake bukata akwai inda ana bukata ka ce zaidun qa'imun akwai inda kuma ana bukata ka ce qama zaidun zaidun qa'imun hiya jimlatun ismiya qama zaidun jimlatun fi'iliya to kowace akwai inda ake bukatar ka zo da ita saboda haka suna cewa li kulli maqamin maqalun wa li kulli maqalun maqamun kowace magana to tana da inda ya dace a yi ta sai ka yi magana da ta dace da wuri kowane wuri shi ma akwai labazin da ya dace ka zo da shi inda ake bukatar na kira ka kawo inda ake bukatar ka kawo ma'arifa ka kawo ina fatar ana fahimtar wannan inda ake buƙatar tashbihi shi ma ka kawo isti'ara kinaya almajaz alhaƙiƙa duk inda ake buƙatar waɗannan abubuwa ka kawo su wannan a dunkule shi ake kira balaga wanda ya san waɗanga abubuwa su ake buƙatar balaga inda ba a buƙatar taukidi ka yi taukidi to kayi abin da suke kira alhashu wa tatwilu ka ɓata mutane lokaci ka kawo ma la fa'ida tafi so da haka inda ake buƙatar ka ce wallahi kama zaidun sai ka faɗa inda ko ba a buƙata kai ka ce kama zaidun inda aka buƙatar ka ce wallahi inna zaidan ƙa'imun sai ka faɗa akwai inda makami ma yake buƙata sai ka zo da mu'akkidatu guda hudu wallahi inna zaidan la ƙa'imun to ko wace ma'anarta daban ko wace ma'anarta daban sau da haka ba yadda za a yi ka iya magana baka da balaga wannan ba zai yi ba ko da hausa duk mutumin da bai da balaga bai iya magana ba ana dai hankuri da shi da mun fara za ku fahimci haka to musamman kun ga muna karantarwa muna wa'azi ashe mu mun kafi kowa buƙatar musan balaga wani zan masa wa'azi ko su wani zan musu wa'azi wace magana zan musu da ta dace da su akwai inda ijazi ake buƙatar kai akwai inda kuma itinabi ake buƙatar kai ijazi kamar yadda za mu ji shi ne ka yi magana da lafazi kaɗan tare da kuma ma'ana cikakkiya akwai inda alƙasuru ake bukata akwai inda alhazfu ake bukata wani lokaci azzikiru wasu lokuta wani abin shafe shi ake son kai akwai inda yana bukatar kai alfasul wani lokacin alwasulu ake bukata ka haɗa wagga jimla da wagga jimla shi ake kira alwasul akwai inda kuma ba a buƙatar ka yi alwasul ɗin ba a buƙatar ka yi adafi an fi da sun ka rabe su to wannan shi ne ilimin balaga ya ƙunsa ga wanda bai san balaga ba ga wanda bai san balaga ba kuma duk wata magana da za ka gani ta larabci musamman a ƙur'ani da hadisi to akwai wata balaga a ƙarƙashinta kamar da cikin karatun za mu kawo misalai za ku fahimci haka saboda haka tana buƙatar fahimta sosai an gane yawa tana buƙatar fahimta kwarai da gaske Allah ya taimaka in ka san balaga to gaskiya za ka ji daɗi kwarai da gaske balma suna cewa wanda bai san balaga ba to ba zai san ɗanɗanon alƙur'ani kuma wannan gaskiya ne ko da ya haddace ƙur'ani to ba zai san ɗanɗano alkur'ani ba kasa abinci na da ɗanɗano ko testing to kana son ka ji daɗin alkur'ani in kana karanta shi ko kana sauraron sa ka ji yana shigan ka sosai to yi ƙoƙari ka san balaga to wannan mi'atul ma'ani wal bayan an kira shi da mi'atu saboda baiti ɗari ne cicip ɗari ko baiti ɗaya kake haddacewa kullum kwana ɗari ka haddace littafi to komi lalacewa kayan Allah ya da ɗaya rana kana iya haddace baiti guda kullum to insha Allah ta hakikan ko ta alikan insha Allah kala biyu ce to saboda haka alma'ani ta kunshi fanni na ma'ani akwai ulumul ma'ani ko kuma dan kashi uku ce akwai ilmul ma'ani yana da babukansa guda takwas za mu yi kokari mu ga cewa insha Allah ko ba mu sauke littafin ba da shi wannan babi na farko mu samu babukan nan guda takwas mu ga Allah ya yi mana fatahi mun kammala su wal bayan akwai bayani duk zai yi ta'arifinsu akwai ilmul badi wanda bai kawo shi ba wanda shi kamar takamila ce khatima ce an gani wa'annan biyun su suka fi mahimmanci shi ilimi ne kawai na tahsinul kalam bayan kayi magana za ka yi kai mata ado kamar mace ta yi wanka ta yi tsafta ta yi komai sai daga baya kuma ta dawo ta yi sai ta yi kwalliya to shi ilmul bade matsayin kwalliya yake bayan an gama tsafta wanda ya yi shi muhibbuddin bin muhammad ashehina alhalabi allah ta'ala ya ji kansa da rahaba wanda ya rayu wuraren karni na ainihin bakwai zuwa na takwas aga shi ma ya daɗe ba na yau ba ne kuma yana cikin littattafan da ake karantarwa tun tale-tale sun duk wani ilimi da za a karatu na balaga kusan da wannan ake farawa idan an gama shi akwai aljauharul makanu na gani yana cikin jika shi ne ke bi masa shi yana ɗan da yawa baitocinsa za su kai kamar 200 da wani abu abdurrahman al'ahadari shi ya yi shi an game littafin ahadari idan an gama shi sai uqudul jimal ta al'imamu suyuti ta kuma alfiya ce baiti dubu ne da yan kai a ilimin balaga sauraka akwai aiki to yadda littattafai guda uku ko kayi sakaci to ana buƙatar ka karance su cikin baka yi ƙoƙari ko a iya nan ka tsaya to insha Allah ta'ala ka samu wani hazzi wani babban rabo a balaga saboda haka in Allah ya tsawaita rayuwarmu kuma an samu lokaci karantar da su ba wani abu bane lokaci shine adda wahala to mala ce alhamdulillahi wa sallallahu ala rasulihi lazi stafahu muhammadin wa alihi wa sallama wa ba'du qad ahbabtu anni anzima fi ilmayil bayani wal ma'ani أرجوزة لطيفة المعاني أبياتها عن مئة لم تزد فقلت غير آمن من حسدي فصاحة المفرد في سلامتي من نفرة فيه ومن قرابة وكونه مخالف القياس ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما ولم يكن تأليفه سقيما to amma mu tsaya nan saboda lokaci bala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala shi hamdi malamai suka ce kashi biyu ne akwai hamdi mutulaki akwai hamdi muqayyadi hamdi mutulaki shi ne ka gode ma Allah ba tare da Uh, ka rataya shi da wata ni'ima ba kawai dai ka ce alhamdulillah eh ala kulli halin masala yadda ake cewa to wannan ana kiran shi da hamdi mutlaki hamdi muqayyadi uh, shine ka kayyade shi da wata ni'ima da Allah ya maka hmm? ko ta ilimi ko ta aure ko ta sana'a ko dukiya ko wani abu wanda ya kama da wannan to wannan ana kiransa da hamdi abin nan muƙayyadi to sai mu duba mu ga shi malama ne irin hamdi yayi yace godiya ta tabbata ga Allah wa sallallahu salatin Allah ya tabbata ala rasulihi akan manzansa Allah zisqafahu wanda ya zabe shi Muhammadin shine annabi Muhammad wa alihi da alayensa wa sallama kuma ya dada aminci gare shi wa ba'adu bayan abin da ya gabata na hamdala da salsala da salama da sauransu ya ce kadi ahababtu ahababtu ne sai a gyara ba a hayaitu kadi ahababtu haƙiƙa na so anni an zima a wata nuskat an unazima eh a wata nuskan hake aka ake rubutawa na so cewa ni in waƙe an gane ko urjuzatan ga can gaba shine maf'ulun bihi anzima urjuzatan wani waƙe mai baharin rajazu latifatal ma'ani mai taushin ma'anoni wadda ma'anoninta suna da taushi ba su da ƙarfi sosai fi ilmayil bayani sai ka dawo baya a cikin ilmomi guda biyu ilmul bayan ilimin bayani wal ma'ani da kuma ilimin ma'ani shi imul bayan ilimi ne wanda yake taimaka maka kasan dalalar lafaz ta fuskar alhaƙiƙat wal majas ka iya gano cewa wannan kalma shin bisa ga ma'anarta wadda laraba suka azata aka furta ta koko an furta ta ne bisa majazi shi yasa cikinsa ake saba isti'ara kinaya da ainihin wato makamantansu kamar yadda za mu ji wal ma'ani shi kuma ilimi ne da yake taimaka maka wato ka san yaya za ka yi magana ta dace da halin da ake ciki ma'ani ke ne a ciki za mu karanta alkhabur wal insha a ciki za mu san fasahatul mufrad a ciki za mu san fasahatul kalam a ciki za mu san abin da ya shafi alƙasur a ciki za mu san al'itinab a ciki za mu san azzikir wal hasbi duk cikin wannan babi na ma'ani za mu san wannan duk za su zo to sai ce baitinta na rajazi ne kamar yadda mun ka sha faɗa mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'il shine rajaz latifatal ma'ani mai taushin ma'anoni abinda ake nufi da latifatal ma'ani wato lafuzzanta yan kaɗan ne amma kuma ma'anarta ta tana da taushi tana da zurfi ta yadda in za a tsaya a yi sharhin alfazu ɗin to sai a yi rubutu mai yawa to wannan yana daga cikin fatahi da Allah ya masa abu ya tuha baitocinta an mi'atin lamtazidi ba ta wuce baiti ɗari ba baiti ɗari ne cif faƙultu to sai ni faɗa gaira aminin min hasadi ba ina mai amincewa ko mai kubuta daga hasada ba don zai yi wahala mutum ya yi baiti ɗari a wani fanni daga cikin fununu na ilimi kuma ya zan duk abin da ake bukata ya kawo shi wannan yana da wahala to shi sai Allah ya masa wannan fatahin sai gashi ya zo ya wake ulumul balaga a salasa cikin baiti ɗari to kaga za a samu 'yan hasada shi alimamu suyuti da ya zo sai da ya baiti dubu da wani abu kuma kusan duk abin da shi alimamu suyuti ya ambata akwai su ana akwai asuluha ana sai dai sharhi da wasu amsila da sauransu abdurrahman al-akhdari cikin al-jawhar al-makanun shi ma wajen baiti 200 zuwa 300 to ya san za a yi masa hasada wani ma zai iya kallon aikin ya ce maka bai yi ba ai bai ma da balagat eh balagar babu da ita to shi na ya ce sai ni faɗa amma ban amince makaina cewa ba zan samu mai hasara ba fasahatul mufuradi fasahar lafazi mufuradi wanda ba jumla ba a wurin malaman balaga akwai abin da suke kira mufuradi akwai jumla in sun ce mufuradi shine lafazi kwaya ɗaya kamar zaidu ko kama masalan duk wannan suna kiransa mufuradi in ka hada su su biyu ka ce kama zaidun ko zaidun ka'imun sai su kira shi jumla to malamin balaga in kai magana abu na harko da zai fara dubi kalmominka zai fara ɗauka ɗai bayan ɗai shin waka kalma da ka kawo ta dace ko ba ta dace ba da ka ce kama zaidu shin wai kama ɗin nan ya dace ka yi amfani da shi ko bai dace ba zaidu shi ma ya dace ka yi amfani da shi ko bai dace ba kama ɗin fasihi ne zaidu ɗin fasihi ne zai yi bayani aka abin da yake nufi da fasaha amma alfasaha fil luga shine albayan wal idahu shine a fito da abu a fili shine ma'ana wani na da fasaha ma'ana duk sanda zai yi bayani to kowa na fahimta wanda shi ake kira alfasahatu to shine yace fasahatul mufradi wato sharaɗin da ake samu ga mufradi ya zama fasihi fi salamatihi min nufratin fihi fi salamatihi ya zan ya kubuta min nufratin daga ainihin wato nufura fihi nufura shine abinda kunne baya son ya ji kyama kunne ya je na kyamatar ya ji abin in ba dai saboda nauyinsa ko kuma saboda haruffan da an kai amfani da su suna da matsala ko kuma harshe yana jin nauyin furta su cikin waɗannan kalimatu na arbiya akwai su za a ga kabin ka furta kalma ɗin akwai wahala saboda nauyinta to shi ake kira nufura eh asalinsa shine abu ya nisanta daga wani abu ballaju fi utuwin wa nufur to shine an ce annufur kaza ji santa kaza to sai zan bisa ga al'ada duk wani lafazi da yake da nauyi a halishe to kunne yana kyamatarsa shi ma halishe yana nisanta daga furta shi to shi malamin balaga sharaɗinsa in za ka yi magana dole kalmarka ko kalimatu ɗinka to ko ce kalma a tabbatar da ta kubuta daga wannan abin da yake nufi a nan za ga duk sanda aka samu kalma ta tara haruffa mutakaribai fil makharaj wasifa to za ga tana da nauyi tana da nauyin fada to wannan nauyin fadan da ta yi ga halshe to shi yasa halshe yake nisan ta furtata shi yasa shi ma kunne da ya an furta kalmar zai ji shi yasa shi ba yake kyamatar ya ji ta dole sai an samu wannan kamar lafazin a wani balarabe da an ka gan shi an san shi da dabba dama sai an ka ce kai ina dabbaka sai ce taraktuha tar'al ho'a ho'a eh na barta tana can harwatsi mun san harwatsi ko to na barta tana can harwatsi shine al-ho'a da larabci kaga lafazin al-ho na harko ga ha'ul kabir ha babba ga ainun sannan ga ha'ul da digo sannan ga ainun karshe kaga dukkansu suna da muƙaraba kusanci ta fuskar ainihin mafita da sifa to sai zan kalmar ta yi nauyi to yanzu ga magana tashi babu fasaha cikinta ko balarabe saboda kalmar tana da nauyi tana da nauyin fada kawai misali laraba abinda suka saba da shi in mutum zai ambaci girgije to yana da sunaye daban-daban akwai addibatu da makamantansu to daga cikin sunayensa akwai albu'aku albu'aku ɗaya daga cikin sunayen girgije to ita ba wannan kalma babu fasaha a cikinta saboda tana da nauyi ga halishi to nauyin da ta yi ga harshe sai zan bata cika sharaɗin ta zama fasiha ba sharaɗi na farko ne wannan don haka shi wancan balarabin da ya ce ya barta tana can harwatsi to magana ta babu fasaha malamin balaga da ya zo zai ce yawwa wannan magana ba gairu fasi gairu fasi hazal kalamu gairu fasi saboda an samu wata kalma wadda tana da nauyi a halishi to a matsayinka na kila mai ba ko mai wa'azi duk kalmar da zaka furta ta larabci to ka a samu wannan ko da akwai ta rubuce ko da laraba na ambatatta in dai tana da nauyi to laisat fasiha a ka'ida ilimin balaga ina fatar an fahimci wannan shi yasa za ka ga alkur'ani baka samu irin wayannan ayoyi kalmomin baka samu duk kalmomin alkur'ani za ka ga fasihai ne baka samu to mun ji sharadi na farko to ka ji aikin baligi ko na biyu wa min garabati kuma lafazin ya zan ya kubuta daga zamansa bako me ma'anar bako shine laraba ba su cika amfani da shi ba ko da nasu ne su sun ka aza shi to in ya zan lafazi laraba ba su cika yawan ambatarsa ba a maganganunsu to sai a kira wannan lafazi gairu fasi gairu gairu fasi me yasa aka kira shi gairu fasi saboda bako ne to dole kenan kalma kar ta zamo gari ba kamar akwai wani da ake kira isa ibn umar annahawi ya yi wata magana yana bisa jaki sai jaki ya kasai sai mutane sun ka zagaye shi suna kallonsa kowa ya tsura mai ido sai ce malakum ta ka'ka'atum alayya ta ka'ka'ukum ala zijinna me yasa kun zo kun taron min haka irin taruwa ta mutumin da kila hauka ta same shi ko yana da iska sai ce ifiran ƙahu anni kuwa ce ku bani wuri to da lafazin ta ka'atum da lafazin ifiran ƙahu anni duk daga wannan sai malamai suka ce maganarsa ba fasiha ba ce saboda ya zo da kalmomi baki a larabci akan ce ta ka'an nasu bi ma'ana ijtamaru to amma ba koyaushe laraba ke ambata wannan kalma ba hakan sukan ce ifiran ƙa'u kuwatsi amma ba koyaushe ba to zaman ba koyaushe suke amfani da wannan lafazi ba to sai bayu sai zan wannan magana ta isan nahawi suka ce ba babu fasaha cikinta saboda ya zo da kalma baku ba wai bakuwa wadda kai baka sani ba a'a zam abinda ake nufi da garaba shine larabawa qillatul isti'mal inda al-arab yazan larabawa sai can ba a rasa ba suke kawo ta shi ake nufi da garaba ba wai a kawo abinda kai baka sani ba suka ce ai wannan ya kawo garibi to kai a garibi ana nufin gari ba su larabawan sun santa sun san ma'anata kuma tasu ce su sun ka azata amma ba su yawan amfani da ita mun fahimci ma'anar garibi yawwa don kar a zo ana larabci baka fahimtar abin da ake faɗi ka ce ai eh mun ji sharaɗi da na biyu ko wa kaunuhu mukhalifal qiyasi kuma ya zan ya kubuta daga saba ma kiyasin malaman nahawu da sarfu duk kalmar da zaka kawo ta larabci kada ka kuskura ta saba ma kiyasi shine ilmul nahawi wa sarf na fatar an gane misali a ilimin nahawu suna cewa a mene suke faɗa cewa la yajuzu itiba'ud damiri على اسم ظاهر متأخر متأخر لفظا ورتبة wannan ka'ida ce na hawiya an gane damiri baya biyar suna wanda ya zo gaba gare da lafazi da rutuba misali a larabci zaka ce a daraba zaidun abdahu ko gulamahu ba zaidu ya bigi bawansa ko yaronsa to gulamahu hu din nan yana koma zuwa gaba haza huwa al-asl haza huwa al-asl to bai halatta kace daraba gulamahu zaidun ba daraba gulamahu zaidun sai ya zan kana nufin gulama hudin na hudin wa yana koma zuwa ga zaidu da biyo baya gare shi haza la ya juzu inda na hawiyin to in kai wannan magana ita ma eh babu fasaha ciki sannan ilimin a wurin malaman sarfu suna da ka'ida shine in aka samu harufa guda biyu mutamasilai iri daya mutaharrikai to sai a shigar da ɗayan cikin ɗaya saboda a samu sauƙi irin su madada sai ka ce madda irin su adada sai ka ce adda irin su donina sai ka ce donna masalan wani ana kiran sada idigamu almutamassilain shi yasa dan maliku yake faɗa a ƙarshen alfiyarsa idigamu menene to ya yake faɗa a ba ku duba alfiya ko eh ta waya ban ji ba a alfiya ta mutawasidi ce eh ta mutawasidi ce ko ba ta mutawasidi ba ce hmm na'am alfiya ya ta mutawasidi ce hmm na'am kace farkon baitin na manta na'am awwala mislaini muharrakaini fi kilmati nadigim laka misli sufafi wa zululin wa kilalin wa lababi wala ka jussasin wala ka susabi wala ka hailalin wala ka hailalin wa shazzafi alil wa nahwihi wa fakkun wa nahawihi wa fakkun bi naqalin faqbil to haka dai ila akhiril abayat in ka duba karshe alfiyat ya kawo yayi bayani sosai aka wannan ka'ida duk sanda aka samu kalma mai irin wannan sigogin tana da harufa guda biyu to aka yi abin nan san shine babi na karshe al idigam na alfiya ta al khulasa yawwa to sai aka samu wani mawaƙi da ya zo sai wani baiti ya ce alhamdulillahi al'alil ajilali alhamdulillahi al'ali al'ajilali to sai malamai suka ce babu fasaha saboda ya saba maƙiyasin alƙiyasu sarrafi shi wanda ya al'ajilali madada ya ce al'ajalli al'ajalli haza huwa al'a'ida an gane? yawwa to irin wannan yana da misali irin su misali mutum zo larabci ya ce kawala zaidu wai yana nufin zaidu ya ce madadin kala to ya sa abu ka'idar sarf yawwa saboda irin nan wannan wawun akan yi kalbinsa a mai da shi alif sai a ce kala kala zaidu ba kawala ba ko ce baya a zaidu madadin ba a zaidu da shi ma za a ce maganarsa ba fasaha saboda ya saba maka'idar sarf eh abin nan alkiyasu sarrafi yawa irin wannan ya'un sukan kalbinta sai su mai da ita alif sai su ce kala ba'a ba baya'a ko kawala ba duk da shi ne asali asali kawala ne asali baya'a ne a ko ba sa faɗan haka to wannan shi ke nufi da wa kaunuhu mukhalifal qiyasi duk abin da za ka kawo to kai ya saba ma ƙa'ida ta sarfa ko ta nahau in kayi haka baka da fasaha kenan kaga mai balaga dole sai ya san sarfu ya san nahau eh a matsayin ka na baligi ko to Allah ya sa mu gani to shi baligi da kayi larabci waɗanga abubuwa su zai fara kallo ba ruwa ne da wasallinka da sauransu waɗanga zai ɗauki kalmominka in littafi kan rubuta sai haifi kalma daki-daki daki-daki eh sai ce to wannan wannan kalma ba fasiha ba ce saboda bata cika sharuɗa ba kaza kaza kaza kaza da sauransu wallahu musta'an to bai gama ba ba zai kyale ka ba hawa eh ko ka kawo kalma fasiha to shi baligi bai kyale ka bai barka ga Allah sai ya bi diddigin ka hawaye akwai abin da bai yahi ma ba summal fasihu min kalamin nasi makana min tanafurin salima to summa sannan alfasihu min kalamin nasi ita kuma jumla wancan mufradi lafazi kwaya ɗaya kawai to nan shi kuma malamin balaga ko malaman balaga jumlar da suke kira ainihin fasiha ko magana shine ma'ana alkala abinda a fasihi daga cikin zancen mutane to shi ma wanda ya cika sharuɗa guda uku so da haka bayan ya gama da kalmomi gaba ɗaya kuma sai ya dawo kuma ya dibi jimlar gaba ɗaya shin jimlar sahiha ce fasiha ce ko ba fasiha ba to ita ma jimla ba ta cika fasiha sai ta cika sharuɗa guda uku sharaɗi na farko min tanafurin salima ita ma ka a samu tanafur tanafurul kalimat shine ka zo ka kawo jimla amma akwai kalmomi kila iri ɗaya ne sai kan maimaita su to sai zan maimaita su ɗin ya bayu magana za ta yi nauyi za ta yi nauyin faɗa to nauyin faɗin da za ta yi sai ya bayu zuwa harshe ya zan baya son ya furtata kunne ma yana kyamar furtata wani ana kiran shida tanafurul eh, kalimat wancan mene da ake kiransa tanafurul huruf na mafuradi burike in ho baka fahimci wannan ba ka fahimta abin da zai biwa baya to wannan ana kiran shi da tanafurul kalimat an fahimci wannan tanafur alkalimat kamar baitin wani mawaki da yake cewa wa qabru habrin bi makanin qafri wa laysa qurba qabri harbin qabru to kaga yayi ta maimaita qabru harbu qabru harbu qafru to sai ya bayu har wasu ma ke cewa ba mai iya karanta wannan baiti sau uku ba tare da ya'ya indiya ba to sai malamai suka ce wannan baiti laisa fasiha hazal baitu laisa fasiha wa qabru habrin bi makanin qafri wa laisa qurba qabri harbin qabru to abin yayi yawa yayi yawa wai abin da yake so ya ce kabarin mutanen da ake kira harbu faƙo ne ba dausayi ba ne kuma babu wani kabari kusa ga kabarin harbu shi ɗaya abin da yake so ya ce da sai zo ya ta maimaita kabru kabru harbu sai da ya kawo ta kalma kuma ta ya kama da kabru shine kafuru to duk jimlar da take da ire-iren wa'annan kalimatu din to laysat fasiha laysat laysat fasiha baligi zai ce wannan magana ba fasaha ce kaga asalin mufaradat kalmomin ko ce kalma ka ɗauka fasiha ce fi nafsiha ta cika sharuɗan da anka ambata a baya qabru fasiha ce habru fasiha ce ƙafaru ita ba fasiha ce to amma maimaita su da yayi sai ya bayu halshe zai yi nauyin furta su to wannan sai ya zama magana ta fita daga zaman ta fasiha kenan baligi yana iya biyar magana ka ya samu mufaradatu nan ba magana ka lafiya lau suke amma kuma tarkibin jimlat sai a samu matsala sai a samu matsala a can ana fahimtar wannan ko kamar wani mawaki da yake cewa yake cewa karimun amdahahu amdahahu walwara mai to sai suka ce shi ma wannan ajizul baiti ba fasihi bane saboda ya maimaita amdahahu amdahahu kuma gashi ya ya daure kowanne daga cikin su kowanne ya kawo shi da daure amdahahu amdahahu to shi ma wannan zai bayu halshe ya ji nauyin furta wannan baiti to shi ma sai suka ce ba fasihi wannan baiti ba fasihi bane to shine yace ma kana min tanafurin salima yau ya zai ya kubuta daga tanafurul kalimat tanafur kalimat yawwa shine abinda ake kira tanafuru anan mubayana an gane ko eh yawwa ko kuma tashabuhul kalimat wannan kalma ta yi kama da wannan wannan kalma ta yi kama da wannan to duk inda aka samu haka a larabci to akan samu nauyi wajen ainihin wato furta kalma din sharadi na biyu na tarkibi na jumla walam yakun ta'lifuhu saqima kuma ya zan tarkibin ba marar lafiya bane da akwai tarkibi wanda bai da lafiya in ba dai kila abin da ya sa bai da lafiya yana yiwa saboda ainihin na'am yawwa saboda ainihin shi ma an saba ma ka'ida ta nahau ko ta sarfu an saba ma ka'ida tana irin waccan wadda an ka faɗa irin waccan wadda an ka faɗa to shi ma irin nan sautari ana samun ta'alifi ya zamo wato mai rauni wanda suna ba da misali da jimlar da muka kawo ɗazu shine wato daraba gulamahu zaidu daraba gulamahu zaidu suna kawo misali a wannan babi to sai sharaɗi na uku bayan ya kubuta shi tarkibi daga tanafurul kalimat sannan kai saba ma ka'ida ta sarhu ko ta nahawu shine ta'alifin sa kai zan mai rashin lafiya to wa hawa min at-ta'qid aidan khali kuma yazan ya kubuta daga at-ta'qidul lafzi wa ta'qidul ma'nawi yazan jimla ɗinka ma'anarta a fili take ba dunkulallen ma'ana ta ba ta yadda sai an sha wahala ma za a gano abin da kake fara misali a ta'aƙidu allabzi kamar wani mawaƙi da yake cewa wa taskubo a yi nayar dumu a litajimoda wa taskubo a yi nayar dumu a litajimoda ma'ana idanuna suna zubar da hawaye don su bushe to lafazin litajmu da ita wannan jimla ɗin asali larabawa idan suka ambaci zubar hawaye kuma suka kawo jumudi to suna kinaya da shi ne akan bakin ciki kamar faɗin alhansa eh da take yabin ɗan uwanta saka a aina ya juda wala tajmuda ala tabkiyani li sakharin nada to kaga wala tajmu da da take tana magana ne akan bakin ciki to shi sai ya kawo litajmu da nan yana nufin kuma farin ciki to sai zan ba za a gane abin da yake nufi ba tun daga abin da asali larabawa suke kawo irin wannan siyaki shi kuma ya zo da saɓaninsa ya ce idanunsa suna zubar da hawaye don su bushe ya samu farin ciki su kuma larabawa ba haka suka faɗi ba sai dai su ce suna idanuna na zubar da hawaye don su bushe saboda bakin ciki to shi ma irin wannan magana laraba sukan ce ko malaman balaga sukan ce wannan fasaha babu fasaha cikin wannan ibara babu fasaha yawwa cikin wannan ibara me yasa saboda ba za a saurin gane abin da yake nufi ba anan to wanda ana kiransa da at-ta'qidul lafzi saboda lafazin da ya amfani da shi ya kawo shi da wata ma'ana wadda kai ba ita ka sani ba kuma ba ita laraba sun ka sani ba wa in yakun mutabiqan lil hali to maganat abu na uku mataki na uku da baligi zai kai zuwa gare shi yanzu in ya bi diddigin ka ka kubuta daga wayan abubuwa guda biyu ya aka samu sharuɗan nan guda shida eh mufradi yana da uku tarkibi yana da uku to kuma har yanzu akwai saura shine sai ya kalli magana ta dace da hali ko bata dace to shine wa in yakun mutabiqan lil hali idan maganar ta dace da hali da yanayi to shi da ya ce fahuwal baligu to wannan magana ita ake kira baligu shi ake kira da alkalamul bali to kun ji aikin mai balaga su ne sharuɗan da yake biya guda goma a guda bakwai kamin magana a abar shi ne kamin magana ta zamo cikakkiya a wurinsa kuma karɓaɓɓiya wallazi yu'allifu shi kuma wanda ya tattara jimlar wa bil fasihi shi kuma ana kira ne da fasihi eh kai wannan fasihi mufradatu din sa lafiya lau tarkibin sa lafiya lau ko magana ya dace da hali haza huwa al fasih to duk wanda ke son fasihi ya ji sharuɗan zama fasaha eh sai ya bi su mm shine yace man yu'abbir tasifu saboda haka wanda ya zo da wannan ta'abiri to sai ka siffanta shi da cewa fasihi ne saboda haka duk sanda aka ce wani fasihi ne abin da ake nufi kenan a wurin malaman balaga wasidiqu an yutabi qalwaqi'a ma yaquluhu wal kizbu in za yu'da ma wasidiqu to abin da ake kira gaskiya gaskiya a wurin malaman balaga shine an yutabi qalwaqi'a ma ya ƙuluhu abinda mai magana yake faɗa to an yi tsabi kalwaƙiya ya dace da waƙi ya dace da waƙi misali an tambaye ka zaidu a tsaye yake ko zaune sai ka ce tsaye yake ko da aka je sai aka gan shi zaune ka yi ƙarya ko an ce min sunanka sai ka ce zaidu alhali amur a sunanka to ka yi ƙarya saboda magana ka bata dace da waki ko ta dace to ko aka ce yanzu ne lokaci ake sai ka ce da daddare ake eh to malamin balaga zai ce kai amma gaskiya shine magana ta dace da waki ni sunan ka zaidu zaidu shikenan in amru amru wani time ake yanzu sai ka ce kaza walkizbu shi kuma ƙarya in za yi udama in an karasa mutabaka ga waƙe kamar yadda muka ba da misali wa arabiyul lafzi to lafazi wanda yake na larabci balarabin larabci ko balarabin lafazi wannan min idafati sifa ilal mausuf asalinsa al-lafzul arabi zu a hawali wato yana da halaye daban-daban ya tibe ha mutabiqan lil hali wanda akan zo ko yakan zo biha da ahwalu din nan mutabiqan yana mai dacewa lil hali ga yanayin da ake ciki irfaduha to sanin wayannan ahwalu shine yace ilmun huwal ma'ani shi ake kira ilmun ma'ani duk sanda ka san halin lafazi na dacewarsa da hali to ka san ilimin ma'ani munhasirul abuwabi fi samani kuma an takaita shi a cikin babuka guda takwas yanzu babukan su ne zai kawo mana guda takwas albabul awal wacce duk muqaddima ce yanzu za a fara bayani wani ya ce albabul awal babi na farko ahwalul isnadil khabari halulluka na isnadi na labari abinda ake nufi al-isnadul khabari shine labari ba insha'i ba dan wurin malaman balaga magana kashi biyu ce ko dai abinda kake faɗa ya zan labari ko kuma insha'i abinda ake son a kirkiro a zo da shi an fahimci wannan ko? to sun ce ma'ana alkhabar shine ma ya tamilu a sirika wal kaziba duk abinda yana daukar ƙarya ko gaskiya shi ake kira labari in kacce safara zaidu zai iya yiwa gaskiya haka zai iya yiwa ƙarya kake in an je an bincika ya tafiya to kayi gaskiya saboda magana ka ta dace da waƙi in an bincika bai tafiya ba to kayi ƙarya ba ta dace da waƙi ba to wannan shine labari amma insha'i shine ma la yasihu ko ma la yahtamilu sidqa wal kaziba shi bai ɗaukar ƙarya bai ɗaukar gaskiya in ka ce ƙum bai yiwa a ce ƙarya ne ko ba gaskiya ba umarni kawai kai ko ka ce ya zaidu duk wannan isha'i to za mu yi magana akan wancan kason na farko al-isnadu al-khabari da kuma kashe-kashensa to sai ce in ƙasadal muhbiru nafsal hukumi fasammi za fa'idahu wa sammi in ƙasadal ilama bil ilmi bihi lazimaha wa lil maqamin tabihi in ibtida'iyan fala yu'akkadu ko fala yu'akkidu aw qalabiyan fa huwa fihi yuhmadu to sai ce in ƙasar al-mukhbiru shi mai ba da labari idan ya yi nufin nafsal hukumi nafsa al-hukumi yana so ya bayani aka a ƙasamul khabar anwa'ul khabar shi wannan labarin da mun ka ba da misali to kala-kala ne an gani? yawwa kuma zai yi magana kan algardumin duk wanda ya ba da labari to akwai manufar da ta sa ya ba da labari to idan shi mai ba da labari ya yi nufin nafsal hukumi ya sanar da mai saurare hukuncin da labari yake dauke da shi ka san bai da labarin game da tahiyar zaidu sai ka ce mai ai safara zaidu an gani don ka sanar da shi labarin tahiyar zaidu ko kuma mata zaidu shi bai da labarin mutuwar zaidu sai ka ce ai zai da tuwofiya abinda kake so ka sanar da shi wannan hukuncin to shi malamai suke kira fasan me za fa'ida wushe ke kira da fa'idatul khabari fa'idatu alkhabar duk sanda ka ba mutum labari kana son ka sanar da shi hukuncin labarin da shi bai da shi to ana kiran shi da fa'idatu alkhabar amma wasanmi in ƙasadar ilama bil ilmi bihi in ku kawai son ya kai ya sanar da mai saurare shi yana da ilimi da mi da hukuncin shi mai magana so tari wasu lokuta za ka yi magana dan wanka amma abin da kake son ka nuna mai ai kana da wannan labari misali sai ka ce mai a'a anta zahabta ila kano anta zahabta ila kano ashe kai ka tafi kano abinda kake son ka nuna mai kai ka sani ka san da cewa ai yayi tafiya ya je kano eh ko ka san da cewa shi ango ne sai ka ce mai anta arusun kai ango ne hmm? yanzu ba shi kake son ka sanar da hukunci kana son dai ka nuna mai kai kana da ilimi game da wannan abu to wannan shi kuma shi ake kira lazimaha shi ake kira lazimul fa'ida lazimu alfa'ida shi ma akwai ire-irensa da dama a ƙur'ani duk nan gaba za a ba da misalai a kansu an gani kenan muna da fa'idatul khabar muna da lazimul fa'ida fa'idatul khabar shi ne a sanar da mai saurare hukuncin labari lazimatul khabar shi ne mai magana ya yi magana kuma don ɗaya ya nuna ma mai saurarensa ya san hukuncin labarin sau da haka yanzu fa'idat ta wani abu ne wanda yake kharij yawwa ko kuma ka ce kai an ta'alimin me manuhaka da cewa an ta'alimin kai malami ne ai ba kai kana sanar da shi wai shi malami ba ne me kake son ka nuna mai kai ka san shi yana da karatu kuka ce da shi an ta jahilu yanzu sannan haka ka karantar da shi cewa shi jahili ne to wannan ana kiransa da lazimul fa'ida lazimu la abin da yasa aka kira shi da lazimul fa'ida wancan fa'idan labari wannan kuma lazimin fa'ida eh saboda ba kana son ka sanar da shi cewa shi bai san shi jahili bane a kana son ka sanar da shi wata fa'ida ta daban a wajen labari shine kai kana da ilimi game da cewa shi jahili ne walil maqamin tabihi kuma duk sanda za ka yi magana to ka kula da inda za ka yi magana inda ake buƙatar fa'idatul khabari to sai ka yi magana domin a samu fa'idatul khabari inda ake buƙatar lazibul fa'ida shi ba sai ka yi magana don a samu lazibul fa'ida to wannan shi ake kira da agaradul khabar duk mutum da zai labari manufofin nan guda biyu ne wa imma fa'idatul khabar wa imma lazimul fa'ida to sai ka shiga shin labari shi ku in ibtida'iyan fala yu'akkidu aw talabiyan fa huwa fihi yuhmadu to duk sanda zaka yi labari mai saurare yana da mataki uku akwai sanda mai saurare zai zama khaliyu zihni ko khaliz zihni anil khabar anil hukum abin da za ka faɗa ƙwaƙwalwa ta yi babu komi a cikinta game da shi bai san komai ba game da wannan labari wani shi ake kira da khalid zihin eh sannan akwai almutaraddidu mai shakka ga abin da za ka faɗa na shi hukunci da ba shi ake kira da shaku akwai almunkiru almukazzibu mai karyatawa to haka ba su saurare suke gida uku suke to in za ka yi magana da mutum sai ka auna wani ma'auni yake in khalis zini ne to labarin da za ka yi shi ake kira da ibtida'iyyu in kuma mutaraddidun ne to maganar da za ka yi shi ake kira talabiyyun in kuma munkirun ne ko mukazzibun ne sai a kira shi da inkariyu saboda haka labari akwai ibtida'i akwai talabi akwai inkari to ya za a yi bayanin shi ne za a ba da labarin shi ne zai fada to shi inibtida'iyan falayu akidu to duk wanda ka san kwakwalwa ce ba ta da komai na ilimi game da labarin da za ka faɗa karka yi mata akidi karka karfafa mai zancen mutumin da ka san bai da labari game da tafiyar zaidu kawai za ka ce mai safara zaidu taukidi ko guda kakkasa eh in ka ce mai inna zaidan safara to lasta fasiha kuma lasta baliga kai ba baligi ba ne ai bai bukata sai kami wani ta'agidi ko kuma abokinka ya haɗu da kai a wane na za'a wallahi kasuwa ne gaba ka da balaga bai bukatar wani taukidi rantsuwar da kai taukidi ce kasuwa zan je shikenan khalas saboda kwakwalwa ta yi bata da komi game da inda zaka sai in ka san mai shakka ne yana tunanin kila ko kasuwa ka yi ko masallaci eh to za a faɗi shi ko me za ka yi ko kuma a shi in kari ma ya kai ma to shi ma nashi mataki daban saboda haka duk wanda a khalid zahini bil hukum to la yu'akkadu lahu al-kalam hmm? shi taukidin nan kusan ana yi ne kusan kala hudu kamar da duk za a yi za a yi bayani an fahimci wannan ko yawwa saboda taukidin da kai ƙari ne kuma shi bai da bukata da wannan taukidin bai da bukata to tun da bai da bukata in ka yi shi to sai malaman balaga su ce wannan haza hashun ko kuma tatwilun ka bata ma mutane lokaci saboda haka balaga za ta koya maka magana duk sanda ka zo za ka yi labari to sai ka kalla kwakwalwarka ta hararo shi wannan da zan ba labari khalid zaini ne kwakwalwarsa ba ta san komai ba game da wannan labari to duk kalmomin da zan amfani da su ba zan yi amfani da mu'akkidatu ba to sai ce au talabiyya in kuma mutaraddidun ne ko kuma shakka yake ina zaka to sai ka same mu'akkadi ƙwara ɗaya za ka sa to shi ne ce fahawa fihi yuhmadu to a nan ya zan wajibi a same mu'akkidi lafazin yuhmadu a ma'ana yujab nan dole ne ka sa ta akidi sai ka ce mai inni inni musafirun sai ka yi amfani da inni an gani yawwa ko kuma ka ce a inni azhabu ilal masjidi mu'akkidi guda za ka sa inni azhabu ilal masjidi madadin azhabu ilal ina za ka ji azhabu ilal masjidi in khalid zihni ne in mutaraddidin ne inni azhabu ilal masjidi ina fatar an gani sau da haka mai bukatar ta'akidi shine almutaraddidu ko ko mutum ne ka san yana da taraddudi zai da ya tahiya ko bai tahiya ba to sai ka ce ai inna zaidan safara tabbas zai da ya tafi tabbas saboda ka kore mai wancan taraddudin da yake da shi amma in ka ce mai ɗaya safara zaidun kuma ka san yana cikin taraddudi to baka da fasaha baka da balaga magana ka babu balaga a cikinta babu babu balaga an fahimci wannan ko to saboda haka da rantsuwa da su inna da lamu libtida da jimla ismiya duk suna cikin mu'akkidatu wai da zamu ba da misali to sai na uku wa wajibun bi hasbil inkari to akwai inda kuma ta'kidin yake zama wajibi ga munkiri eh mutumin da yace zaidu bai tahiya ba to gaskiya wannan kan shi mu'akkidi guda biyu sai ka ƙara na biyu in inkarin ya yi tsanani ka ƙara na uku in ya yi tsanani ka ƙara na hudu daga nan ka bar shi da Allah idan kaga ya ce ba ai zurbe ta haya ba sai ka ce a wallahi inna zaidan safara kaga ga wallahi alƙasamu sannan ga inna ka faɗi haka sai ya sake ƙaryatawa ƙarya kake yi to sai ka ƙara wani mu'akkidi wallahi inna zaidan safara ko la safara wallahi inna zaidan la safara sai ka ƙara lamu in ya ƙaru to sai ka juya jumlat sai ta koma ismiya wallahi inna zaidan la musafirun to ga ƙasanmu eh? ga inna ga lamu taukidi shi ne labu libtida sannan ga jumla ismiya ba shi kenan ba? shi kenan ko zai sake karyatawa to ka gani shi ya faru ga ashabul karya lokacin da Allah ya tura musu manzo suna khalid zihin suka yi musu wa'azi suka yi wa'azi suka ba su labari da cewa manzanni ne a wannan lokaci Allah bai haka ta taukidi ba amma da suka karyata to sai Allah ya ba mu labarin sun yi taukidi ga maganarsu sun yi taukidi ga maganarsu sai suka kawo taukidi da kuma inkari ya shigo inkarin ya karu kuma sai suka kara taukidi faƙalu inna ilaikum lamursalun aga inna harfu tauki lamursalun ko sannan kuma ga alamar tauki to su suka karfafa sai zancen ya ƙara ƙarfi to haka ake bukata in inkarin ya yi tsanani sai mu ake dato amma ba su wuce hudu ba za su wuce hudu ba in kasa hudu bai gamsu ba sai ka kyale shi ya zama mu'anidu yanzu ya wuce inkari mu'anidi ne sai ka bar shi to wannan haka ake bukata ana fahimtar wannan zakyau wa ya tabdilu bil agayari amma wasu lokuta kuma yana kyautatuwa a canza wurin da ya kamata a yi taukidi sai a ƙin taukidi kamar wurin Allahu rabbukum wa rabbu aba'ikum kaga nan ya kamata a yi taukidi amma sai aka ƙi ya kamata a ce a ce inna allaha eh rabbukum amma sai aka shafe inna din sai aka ce kai allahu rabbukum aka yi shiru tare da cewa su mutaraddiduna ne akwai ma munkiruna a cikinsu me yasa saboda wata fa'ida ta daban don shi malamin balaga duk sanda ka ga ya kawo abu to akwai dalilin da yasa ya kawo shi shine saboda zaman Allah mahalicci abu ne wanda yake a fili ba sai an yi wani taukidi ba ba abu ne wanda ya kamata a yi taraddudi a cikinsa ba yawwa wa ilahukum ilahun wahid kaga duk ya kamata na ayi taukidi wa inna ilahakum ilahun wahid amma duk ba ba sai aka shafe muakkidatu me dalili saboda ilahantakar ubangiji a fili take hatta auren su saboda haka ba su bukatar ayi taukidi kaga ya dace ayi taukidi amma kuma ba ba ba ba ko kuma shi khalid zihni ne amma kuma sai a aje shi manzilin mai musu ko mai shakka saboda la'akari da yanayi ne kaga kai ne na dan rawa ko kana tunanin in ka faɗa mai kamar dai ba zai yadda ba to kana dan jefa mai taukidi sai ka ce yayi inda zaidan eh musafiru sai ka kyale shi to wannan shine wa ya hasudu tabdilu bil aghyar aghyar jam'u gairin ma'ana su uku ɗin nan kowannensu ana iya ɗaukar wani aza wajen wani wannan ya yi kyau sosai walfi'ilu au ma'anahu in asnadahu lima lahu fi zahirin za'indahu haƙiƙatun aƙaliyatun wa in ila gairi mulabisin majazan uwila bi kasril wawi uwila to zai bayani akan alhaƙiƙatul aƙaliya da kuma almajaz yana daga cikin abin da shi ma malamin balaga ke kula da shi yanzu ya ma bayani akan agaradul khabar da kuma aqsamul khabar to wal fi'lu duk sanda anka jingina aiki aw ma'anahu ko abin da yazo cikin ma'ana aiki kamar ismul fa'il ismul maf'ul al masdar duk wannan suna ɗaukar ma'anar fi'ili to sai za an jin in asnadahu in shi mai magana ya jingina aikin limalahu fi zahirin za'indahu ga abin da yake a zahiri shi ya tsayu da wannan aikin to wannan haƙiƙatun aƙaliyatu misali kace ambatallahu al-baqala Allah subhanahu wa ta'ala ya tsirar da ciyawa eh to dama almunbitu alhaqiqi shine Allah to wannan ana kiranta da alhaqiqatul aqaliya tunda dama Allah shike fitar da tsiran shike fitarwa an gane wannan ko yawwa sannan akwai almajaz shi ko majaz ma'anarsa wa in ila ghairi mulabisin in kuma an ka jingina aikin da wanda ba shi ya cuɗanyu da yin aikin ba to uwela majazan akan fassara shi da cewa shi majazi ne sai ka ce ambatar rabi'u albakala damana ya fitar da ciyawa ko ambatar matsaru albakala ai ruwa fil haƙiƙa ba suke ne to kaga wanda ana kiran shi almajazul aqali kamar can da Allah ke cewa qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum to wannan majaz don mala'iki ba shi ke karɓar rai ba shi yasa ce ce Allahu ya tawaffal anfus to Allahu ya tawaffal anfusa shi haqiqatun aqaliyya ce haqiqatun aqaliyya an gane wannan ko yawa wasu alil ƙaryata eh wasu alil ƙaryata fiha lati wa lati yaquluna fiha to kowace dai an haka kowace dai majazu da ta yusuf din da waccan saboda haka dukkan su majazu ne mahallu shahid was'al ahlal qarya eh mutanen alƙarya ake tambaya don alƙarya ibara ce akan ginonin gari suna magana a wasu aka ce a tambaye alƙarya to wannan ana kiransa da almajas kamar faliyada unadiya nadiya shine mazauna yana magana yawwa to wannan majazin ma'ana mazauna mazauna a tambaye su ko a kira su kai faliyada unadiya ya kira abokan zamansa a dandali su agaza masa to wannan duk ana kiran sada ana kiran sada majaz to sai albabu sani ko ahwalul musnad ilaihi to dama kana buƙatar ka san shi labarin nan da aka ambata akwai almusnadu ilaihi akwai almusnadu abinda suke nuhi da almusnadu ilaihi shine wanda anka jingina aiki zuwa gare shi shine ko dai fa'ili ko mubtada to haka da fa'ili in ka ce kama zaidu eh to zaidu almusnadu ilaihi ne saboda haka an jingina qiyamu zuwa ne zuwa gare shi haka in ka ce zaidun qa'imun to shi ma zaidun almusnadu ilaihi ne saboda ka jingina qiyam zuwa gare shi to yana da hukunci hukunci shi suke kira almusnadu ilaihi su malaman balaga duk sanda ka sun ce almusnadu ilaihi to ɗaya daga cikin wannan suke nufi da wanda suka yi kama yawa da su su kuma almanatiqa malaman mantiki suna kiransa da almawdu almawdu malaman usul fiqh kamar da zamu karanta suna kira ne da almahkumu almahkumu alaihi almahkumu alaihi su kuma malaman nahwu ko dai su kira shi alfa'il ko su kira shi almubtada to kowa kaga da nashi yari eh to yana da hukunci hukunci eh an gani zaidun ƙa'im shi zaidu ɗin nan to waɗannan hukunce-hukunce su ne za mu ambata alhazfu lissau ne walil inkari walih tirazi walih tibari to shi almusnadu ɗin nan wani lokaci ana shafe shi to akan shafe shi saboda wasu manufofi guda hudu an fahimci wannan ko manufa ta farko lissauni eh lissauni saboda a kiyaye halshe daga furta shi to shine sai a sai a shafe shi wannan yana da yawa a cikin alƙur'ani za ka ga an shafe muftara sai a bar me sai a bar labari hmm? wannan yana da yawa ba dai kila ko dai ba a so a ambace shi saboda girmansa hmm? misali kamar na ce maka na tambaye ka hal ja a zaidu to sai ka ce ja ya zo dama shi ne asali ba sai ka ce ja a zaidun ba cewa ja a zaidun bata lokaci ne ka ma wahalar da haishaka kawai ja'a khalas saboda cewa hal ja a zaidun kace ja a zaidun ba shi ya tambaye ka ba abin da ya tambaye ka zaidu ya zo shi yake sun ya sani sai ka ce ja'a amma karawa da cewa ja a zaidun to wannan ya san ma hashewan ko tatwilan shi mai sauraron ka bata mai lokaci ya kamata ka tsare harshen ka daga kawai ja'a ko man indakum sai ka ce zaidun to shi kuma akasin wancan kenan shafi khabar shi ma wanda zai zo dan gaba almusnadu kenan walil inkari wani lokaci kuma ana shafe shi almusnadu ilaihi saboda in an gwabutso ka ce ai ba da shi kake ba hmm? kawai misali ka ce sarikun fasikun Hmm. a unguwa ne kowa ya san wani mutum da ake kira zairu barawo ne sai sai ka zo kana ba da labari ka ce sarikun fasikun wani da unguwan nan shi dai barawo sai zo ce ni haka ce ma fasiki ko barawo sai ce "A, ni ba da kai nake ba na ambace sunanka lil inkari ke ai ban ce zaidun sarikun fasikun ba eh sarikun ni si- si- si- sifati na ambata ni ba da kai nake ba to wannan lil inkari ke hmm? ana yin wannan to wannan yana da kyau musamman mai wa'azi ya ƙaurace ma ambata sunaye rashin balaga ne Hmm? akwai inda ake buƙatar ka ambaci suna to ka bari sai in buƙatar ta zo wanda ya an zo wurin ambatowa zai yi bayani amma nan ba a buƙatar ka ambata Hmm? saboda in ka ambaci suna kaga sai ya kai ka kotu sai ce ka ce bai barawo kuma ko da barawon ne sai ya sa a ruhe ka tun da nan wurin nan ba haka mai da kayan kowa ba kaga barawo ya rufe mai gaskiya to malaman balaga suna da wannan sai su ɓoye sunan mutum saboda in ya zaburo ya ce da shi suke su ce a'a eh eh na'am kace to to walihtirazi ko ko kuma ana shafi shi almusnadu ilaihi saboda alihtiraz kiyayewa ko taka tsantsan Mm. ba a son ambace shi kwata-kwata ba a son ambace shi to shi yasa sai a ainihin shafe shi amma dai saboda karina ta tabbatar da shi ba sai ka ambace shi ba ko kuma a'a wato ambatonsa ma matsala ne to sai ka shafe shi kawai ka ambaci ko fi'ilin ko kuma shi almusnadu shi almusnadu ilaihi din sai ka sai ka shafe shi saboda ihtirazan eh kiyayewa ana taka tsantsan daga ainihin wato a ambatarsa kamar misali a yadda za ka iya ba da misali ko misalan da muka bayar suna iya shiga a nan an gane ko? yawwa hal ja'a zaidun sai ka ce ja'a Mhm. hal ja'a zaidun sai ka ce ja'a ko kuma a'a matsayi ne bai kai ka ambace shi ba saboda zama ne kaskantacce Mhm. an gane? da shi ma sai ka sai ka shafe shi eh sai ka ce rajulun hmm? sagiru ma'ana haza rajulun sagiru ai wannan yaro ne ƙarami to ambata haza ɗin akwai girmamawa gare shi tunda ka siffanta shi da shi- cewa shi ƙarami ne ka kawo shi bin nakira to sai ka shafe shi almusnadu ilai misali man ra'aita yace ai rajulan sagiran kai yaro ne karami hmm? to sai ka ambaci suna ne misali in zaidu ka ce zaidan ai rajulan sagiran nawa kawai sai ka ambaci wata sifa sai ka shafe almusnadu ilai to shi ma wannan yana nan wal ikhtibari akan shafe shi kuma don jarrabawa ka jarraba mutum hmm? kawai mai inkarin ah, uluhiyya to sai ka shafe kila kana shakkar wannan yana inkarin uluhiyya ko koyaya Eh, to sai ka ce ai rabbul alamina madadin allahu to sai ka shafe lafzul jala sai ka ce rabbul alamina to shi ma ana wannan ko khatamul anbiya'i eh kana nufin muhammad sai ka shafe Muhammad da lafzul jalala wannan lil ikhtibar kenan don ha gano shin yana da aqida mai kyau ko bai da aqida mai kyau kana ambata cewa rabbul alamina to zai bayyana gare ka akan cewa ga aƙidarsa kana cewa khatamul anbiya'i in mai inkarin annabta ne to shi ma za ka ga aƙidar tasa ta bayyana gare ka to wannan abin da ya shafi shahiwa kenan to wa zikiru litta'zimi wal ihana akwai inda kuma ana buƙatar a ambace shi to dalilan da ke sa ambato al-musnadu akwai az-zikiru litta'zimi akwai dan girmamawa kamar muhammadun rasulullah hmm? yawa kamar allahu samad to duk wannan an ambace suna Allah ne subhanahu wa ta'ala saboda ni saboda litta'zimi ko kuma hal ja al-mu'allim sai ka ce na'am ja al-mu'allim to an baton al-mu'allim a nan ga ka'ida bai kamata ka kawo shi ba amma saboda girmamawa ga shi malami sai ka ce ja al-mu'allim abinda ake bukata gare ka ka ce na'am ja to in kai haka ba girmama sai ka ce na'am ja al-mu'allim eh to wannan zikiru ɗin da aka yi litta azimi sannan wal ihana akwai kuma zikiru na wulaƙanta ka ambace shi don ka wulaƙanta shi eh kishiyar wancan eh wancan da an ka ambata an gani misali hal ra'aita zaidan sai ka ce na ra'aitu zaidan sarikan lallai zaidun nan barawo na gan shi ta wannan lil ihana ke ba ka ambace shi na don ka girma ba shi ba don me don ka wulakanta shi wal basti ko kuma don shimfiɗa magana saboda wanda kake magana da shi kana ɗan jin daɗin magana da shi na kamar faɗa annabi isa annabi musa ƙala hiya asaya tawakkawa alaiha lokacin da Allah ya tambaye shi mine ne ba tilka bi yaminika ya Musa me ga hannunka to amsarsa a ka'idar balaga shine yace asan asan sanda shi amsa tambaye shi amma sai ce hiya eh asaya to lafazin hiyar ya ƙara eh wannan ana kiran shi lil basti da ya'ul mutakallim da ya ambata asaya ai tunda a hannun shi an haganta ba sai ya ce tashi ta ba na ganka da waya in ce ma me na ga hannunka sai ka ce min waya ta ci to wannan hasho ne kawai waya ce to amma annabi Musa sai ya ce hiya asaya hmm har ya ci gaba da sharhi a tawakkau yana ambatar amfaninta da fa'idodinta to duk wannan inda ba dan albasu ba sai a kira shi hashu a annabi musa ya haka saboda yana jin daɗin magana da allah subhanahu wa ta'ala saboda yana yawa in shi in shimfiɗa wannan magana to sai zan magana da za a yi mai ita ba ta zamo mai yawa amma in ya ce asal yawa sai a ce to ai magana ta kare ko to wannan ke wattan bihi wani lokaci kuma ana ambaton abu littan bihi don a faɗakar awa mutum tambihi a faɗakar da shi misali kaga mutum na neman ilimi ɗalibi ne ya ce mai to al'ilmu na fi'un al'ilmu na fi ta wannan littan bihi ai ba su haka ka nuna mai wa ilimi na da in ya san bai da amfani hina nema ne eh ta wannan littan bihi kana mai faɗakarwa ne ma'ana ya ƙara himma ƙwazon nan da na ga kana yi a riƙe sosai to malamin balaga in ya ji wannan sai ce haza littan bihi ba don haka ba to ga magana tashi ba ta da amfani saboda shi ba ɗalibin ilimi ne tun da har ya zama ɗalibin ilimi bai bukata a sanar da shi cewa ilimi wannan shi ne wal ƙarina ko kuma ƙarina dai ta tabbatar da cewa ya kamata a ainihin ambace shi wani lokaci ƙarina ke nuni akan cewa ya kamata a kawo shi abin da yake nufi da ƙarina nan ta yadda misali in baka ambace shi ba zai za a samu iltibas ba za a fahimci da wa kake magana ba an gane to anan saboda wannan iltimasin iltibasin to sai ka ambace shi ka ambace shi saboda ambatarsa sai ta fitar da shi mai sauraro daga tunanin ko shi kake nufi ko ba shi kake nufi ba an gane yauwa har misali zaidun ƙa'imun yau ga mutumin da kake tunanin kila zai iya ɗauka amru ne a tsaye ko ahmad ko ibrahim ko musa sai ka ce mai ai zaidun ka'imun zaidu ai a tsaye yake to wannan karina a ka hasasa ta ɓangarensa Mm. misali kila kaga kagan shi yana ta kallon shi ya yi magana kuma bai yi magana ba sai ka ce mai ai zaidun ka'imun zaidu na fa a tsaye saboda ka cire mai wannan shakkun tun da ya tsura mai ido to akwai wani abu da ke son ya shigo shi shin wai zaidu ne koko kama wanda ni sani kama wanda ban sani ba to da yake lokaci ya yi nan ya kamata mu tsaya in mun dawo sai mu tashi a yi mashi almusunadu ta arifi kawo shi da miri da kuma sa masa alif da lam da sauransu to duka za a yi bayani akai insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh